إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب العمل في صدقة عامين إذا اجتمعا باب ديزو نا إن zakkan shekaru biyu suka hadu kan mutum yaya za a yi to shine imam malik ya yi bayani ya kawo ya warware yadda ya warware matsalar kafin mu fara da wannan babin fatawa ta zo ana neman fatawan fuka ha'udaril hadis mutum ya saki matansa saki uku tana cikin idda sai ya rasu za ta gaje shi ko ba za ta gaje shi ba saki uku za ta gaje shi ko ba za ta gaje shi ba eh za ta gaje shi ba a son tsoro a wajen fatawa za ta gaje shi ko ba za ta gaje shi ba eh za ta gaje shi za ta gaje shi to ai gaggawa cikin fatawa farko tukunna aka ce ya saki matarsa sai a ce saki nawa sai a ce saki uku sai aka ce yaya aka yi saki uku ba haka bane ba in saki ɗaya ɗaya ne har ya cika uku to kaga saki uku da babu ko shakka kenan to in saki uku ne cikin kalma ɗaya fa akwai masu akwai malaman da suke da magana a shi yasa ba a gaggawan ba da fatawa an fahimta to sa'an nan kuma aka ce sai ya mutu kuka ce ba za ta gaje shi ba sai a rashin lafiya ya mutu za iya tuhuman shi ya ga zai mutu ne ba ya son ta gaje shi shi ya sake ta aka ce a'a lafiyarsa kalau hatsari ne na mota kaga yakinan kenan ba ba yana gudun kar ta gaje shi ne sake ta ba don bai san zai mutu ba rashin lafiya bane lafiyarsa kalau sai an tambaya saki nawa ne saki uku ya aka yi saki uku fi kalma wahada ne ko kuwa ɗaya ɗaya ne har kai su uku aka ce fi kalma wahada sai ce to akwai waɗanda ke da magana a kai kalma ɗaya saki ɗaya ɗaya har su uku to ya cika saki uku kenan to babu shubahan cewa yana kwanci rashin lafiya ne ya ga ya kusa dab da zai mutu ko likita suka ba da labarin ba zai tashi ba shine ya maza mai zai sake ta a'a babu shubhan wannan hatsari ne a mota sai je rasu to kaga nan sai a zo kai tsaye ba ja da baya sai a ce ba za ta gaje shi ba duk kun ce ba za ta gaje shi ba ko to me ce hujja eh me ce hujja me ce hujja haka kawai za a yi magana ba ba dalili ya hadisi eh eh hadisin hadisin fatima kisan fatimatu binti qais mecece kisan fatimatu binti qais mijinta ya yi tafiya shi sake ta sake na uku sai dan uwan shi kai mata abinci ya bata sai ta raina da abincin yayi kadan ko ta fi karfin wannan abincin ko yayi kadan sai ta je tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ai baki da gado ma baki da hakki a kansu balle su baki wannan ma da suka baki ganin dama ne to sai ta ce in ko ba ni da haƙƙi a kansu ba zan ci abin da suka ba ni ba ba na so ga kayan ku tun da ba haƙƙi na ba ne a kansu ba ganin daman su ne ni kuma na fi karfin a ba ni abu da haƙƙi na ne sai karba an fahimta to yana cikin hadisan abubuwan kisoshin da malamai suke kafa hujja din aka ce mace sunan ta fatima tana da zafi don ba ki da haƙƙi aka ba ki ba shi karba ki zai ci ba ta ce tun da ba haƙƙi na ba ne ganin dama ne ba su isa su zo su yi min mai ba gori ba a ba su abin su shi kenan zan haƙura an fahimta tana da gado akan shi ko ba ta da gado ba ta da gado babu wani ba maliki kuma ko ina yake aiki da zai ce tana da gado saboda malikiya ma sun tafi kan ba za ta gaje shi ba an fahimta to haka ake fatawa ba da gaggawa ake yi ba sai an bibi komai an fayyace komai tukunna a zo a yi fatawa an fahimta tana da gado ko ba ta da gado ba ta da gado dalili ko akwai dalili ko ba dalili dalili shine mai saki uku ne tun da saki ya kai na uku abinci ma ba ta da hakkin ba ta da hakkin a bata abinci ko wajen zama kisan fatima tu binta kai suke ba ki da hakkin abinci ko wajen zama balle gado an fahimta to haka ake fatawa ba gaggawa ake yi ba babul amali fi sadaqati amaini idza ijtama'a imam malik ya ce babin da yazo in ana bin mutum bashin zakkan shekara biyu bana lokacin fitar da zakkasa ya kai mai karban zakka bai zo ba shi kuma bai kai ba har baɗi kuma lokacin fitar da zakka ya kai kaga akwai na bara akwai ta bara akwai ta bana kenan ya zama nawa kenan guda biyu to shine imam malik yayi bayanin yadda za a yi insha Allah قال يحيى قال مالك al'amru indana ya ce yadda al'amarin yake indana ahlal madina fin rajuli ta shibu alaihi sadakatu wa ibluhu mi'atu ba'irin fala ya atihi sa'i ya ce mutum na da rakuma guda ɗari zakata wace ba a lokacin fitar da zakkan mai karban zakka bai zo ba hatta ta jibo alaihi hatta ta jiba alaihi sadakatun ukhra har sai da kuma zakkan baɗi ta hau kan shi so nawa kenan guda biyu kenan ake bin shi fa ya'tihi al-musaddiqu wa qad halakat ibluhu illa khamsa zawdin bana da mai karban zakka ya zo akwai bashin zakkan bara da bana rakunma ɗari duk sun halaka saura kwaya biyar kaɗai ya za a yi eh eh akwai haɗai zai bayar saboda me eh eh ce wai akwai haɗai zai bayar saboda me kace saboda me a'a a'a to imam malik ba haka ya fada ba قال مالك إمام مالك يتي يأخذ المصدق من الخمس ذور الصدقتين اللتين وجبتا على رب المال شاتين يا أكي إمام مالك يتي ونرى كما قد بير إنن za a karbi akuya guda biyu a wajen shi bashin bara da bana fi kulli amin shatun kenan to sai ce saboda me sai kai kace saboda me abu guda biyar aka samu a wajen shi ko imam malik sai ce li anna sadaqata inna ma tajibu ala rabbil mali yawma yusaddiqu malahu wai ai zakkan ta wajaba ne akan mai kudin ran da zai fitar da zakkan shi yana nan ko baya nan ko shi ma ya halaka ne an fahimta ai ai zakkanta wajaba ne akan mai kudin lokacin da ta wajaba bara mana ana bin shi bashi kenan tunda yana da rakuma guda biyar zai ba da akuya guda biyu haka imam malik ya fada bashin da ake bin shi bara da bana fa in halakat mashiyatuhu aw namat fa inna ma yusaddiqu al-musaddiqu zakata ma yajidu yawm as-sadaqa wai in dabbobin da suka halaka fa ai babu komai a kan shi ke in kuma dabbobin sun karu sun yawa ya ce mai karban zakka in ya zo wajen shirar da zai karbi zakka sai a yi lissafi ana bin ka bashi bara da bana sai ka biya wa in ta zaharat ala rabbil mali sadaqatun ghairu wahidatin wanda ake zai bada zakkan shi zakka zakka zakka kala ɗaya biyu ko uku suka hau kan shi فليس عليه أن يصدق إلا ما وجد المصدق عنده إن أنا بن شباش zakka da wannan zakka da wancan zakka nan ba shi da abinda mai karban zakka ya zo ya tarar shi zai karba wancan zai ba da akuya guda biyu saboda rakuma guda biyar za a iya cire akuya guda biyu kenan a ciki an fahimta amma in babu hali fa in ta kama ya biya ya bada akuya daya sai ya bayar in ma babu komai shi kenan za a karba ne a je a taimaka ma wa'yansu gashi shi kansa yanzu shi ma yana bukatar me to sai shi ma yana neman a karbo wani wuri a kawo masa kenan fa in halakat mashiyatuhu aw wajabat alaihi fiha sadaqatu in dabbobin suka halaka ko ko a ana bin shi ba su suka akan dabbobin da zakka falam yu'khadh minhu shay'un hatta halakat ba su sukan da ake bin shi din nan akwai zakka a kansa bai ba a karbi ko ɗaya ba sai dabbobin suka halaka halakat mashiyatuhu kulluha duk dabbobin suka halaka ba ko ɗaya aw sarat ila ma la tajibu fihi sadaka ko dabbobin sun zamo kasa da nisabin zakka maimakon rakuma biyar sai suka koma rakuma uku ko hudu maimakon shanu talatin suka koma ashirin da biyar maimakon tumakai guda arba'in suka koma talatin da biyar فإنه لا صدقة عليه ba sa karbi zakka a wajensa ba wala zamana fi ma halaka kulluha ba sai ya biya abubuwan da suka halaka in ba don da gangan mutum ba zai dauki dukiyarsa don yana gudun kare ba da akuya ɗaya je halakar da su ba yayi mai kenan eh yayi mukansa hasara kenan eh أو سارت إلى ما لا تجب فيه الصدقة فإنه لا صدقة عليه ولا ضمان فيما هلك أو مضى من السنين أم فهمت إمام مالك هو؟ za a don bai bayar ba ne shi yasa aka ce ya zama bashi a kan shi za aka ce ai ranar da za a fitar da zakkan wane ne zakkan ta waje ba a kan shi shi a kansa zakkan ta waje ba a cikin dukiyarsa eh da dabba za ta je ta kai kanta ne ta ce gani na zo zakka wa yake mallakanta me ita shi zai cire bayar babu nahai an tadyiq ala nasi fi sadaqati wai babin da ya zo na an hana a kuntata a takura ma mutane a wajen karban zakka zakka ce ta shari'a shari'a ta ce su bayar dole kuma shari'a ta ce ka je a karbi kuɗin to in ka je karba dukiyar kada ka takura musu yadda ake duban maslahan talaka haka ake duban maslahan mai kuɗi haka ake duban maslahan mai mulki haka ake duk wanda ka zalunce shi Allah baya son zalunci in ka zalunci talaka Allah baya so yadda Allah baya son a zalunci talaka haka kuma baya son a zalunci mai kuɗi ko mai mulki ko wane ne ainihin zaluncin ne ma Allah baya so ko a kan wako ya sauka an fahimta قال حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى ابن حبان عن القاسم ابن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت أن كربونا أنا عائشة الله كرمت داتتي مر على عمر بن الخطاب بغنم من الصدقة an zo an shige wajen sayyidina Umar an wuce wajensa aka koro dabbobin da aka je aka karbo sadaka zakka fara'a fiha shatan hafilan zata dar'in azimi sai ga cikin dabbobin ga wata akuya ko ga wata tinkiya nononta sun ce nononta ya cika manya manyan nonona ne da ita kuma ga nonon ya cika faqala Umar shi sai na umar ya ce ma hadhihi shatu wannan tinkiyan kuma fa ko wannan akuyan kuma fa me ya kawo ta nan me aka yi aka yi faƙalu shatun minas sadaka suka ce ai wannan tinkiya ce ko akuya ce ta sadaka ta zakka karbowa aka yi zakka faƙala umar shi sai na umar ya ce ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون yace waɗanda ke da dabbobin nan tilasta su aka yi aka karbi wannan ba da son ransu aka karba ba ba wanda zai ba da zaka duba uwar garke bayar aka ce kar ku karba daga uwar garke iyayen garke kada ku karba daga guzame tsaka tsaki za ku yi sai na umar yana ganin wannan tinkiyan ko akwai ya ce wannan kuma fa aka ce ai cikin zakka ne ya ce kai da wahala waɗanda suka ba da wannan ya zamana da son ransu suka bayar ya zama musu dole ne ko an tilasta musu sai kafa doka ya ce la taftinun nasa la taftinun nasa wai mai kenan kada ku fitini mutane kada ku takura ma mutane kada ku gallaza ma mutane kada ku uzura mutane da sunan zakka ko aikin addinin musulunci kake yi ko wa'azi kake yi ko hutubar juma'a kake yi ko karanta duk abin da za a yi kada a fitini mutane an fahimta in ka san yadda za ka yi ka gaya ka faɗa masa gaskiya ya ji saukin karba yi haka ake son ka yi ma'ana akwai usulubi hanyoyi guda biyu akwai usulubi mai sauki hanya mai sauki da zaka fahimtar da mutum ya karba akwai magana mai zafi da zaka faɗa mutum aka ce ka zabi mai sanyi ne ai an fahimci ma'anan capsule ko da magani mai ɗaci ko eh abin da ake nufi saboda me saboda kai da kanka kai bahaushe ke cewa ai gaskiya zaki ne da ita gaskiya zaki ne da ita me aka ce daci ne da ita tun da ka san gaskiya daci ne da ita kuma abu ne ya saba kake son ka raba shi da shi to sai ka kawo mishi kuma da zafi sai ka kawo ta hanyar da zai iya fahimta an fahimta la taftinun nasa kada ku yi ma mutane fitina kada ku fitini mutane an fahimta kada ka ce to ai wa'azi muke yi muna yada addinin Allah ne kuma ka kauce hanya kai ma kai kuskure kada ka ce ai sallar juma'a muke yi ai hutubar juma'a muke yi ibada ce shi yasa ko mun kashe hanya wanda zai tsaya ya tsaya wanda zai jira a gama hutuba ya jira ko wanda zai gama ba ya koma kai kuskure an fahimta sai a bar mutane hanyar da za su wuce don ba kowa ne sallar juma'a ta waje ba a kan shi ba har ne zai zo ya wuce sallar juma'a ta waje ba a kan shi mace za ta zo ta wuce mai nakuda za a ga a kai asibiti mara lafiya za a kai asibiti duk wa'annan suna da laruran da za a ba su hanya su wuce to sai aka kashe hanya to kaga su an cutar da su kenan la taftinun nasa kada ka zo cikin dare da daddare ka sa loudspeaker karatun alkur'ani ne ko ili ko menene ka hana mutane bacci wani ba shi da lafiya ba zai iya bacci ba yana so ya samu bacci ka hana shi bacci wani lokacin yake karanta ilimi wani lokacin yake tunane afala ta dabbaruna alqur'ana ka zo ka sa loudspeaker ka hana mutane kwana sai a ce la taftinun nasa kada ku fitini mutane an fahimta la taftinun nasa wa ya faɗi wannan magana sai da Umar ya fi kowa zafi fa amma kuma ya fi kowa adalci ya in aka ce aya ce ko hadisin manzon Allah to sai fi kowa kuma rauni amma in yaga zalunci kuma ba zai yadda ba an fahimta la taftinun nasa kalakanci wannan kalma ko la ta'khudhu hasaratil muslimina kada ku karbi zababbun dukiyar musulmai ka je ka duba garke hazarat zababbun dukiya ma'ana khiyarul mali kenan dukiyar da ke duk garke in kaje zaka yi kasa garke uku iyayen garke da gusame da waɗanda ke tsakiya to abinda ake so ka rabu da iyayen garke in ka karba wanda zai bayar ya kwaru ya cutu ka rabu da gusame in ka karbo talaka ba za su yi amfani ba za su fa'idantu sai ka shiga tsakiyar dabbobin tsaka tsaki din sai ka cire a ciki baka zalunci baka cuci wannan ba baka cuci wannan ba adalci kenan لا تأخذوا حزرات المسلمين kada ku karbi zababbin dukiyar mutane nakibu an ta'am fa nakkabu fil bilad hal min mahis wa me kenan wa nakkab nakibu an ta'am ma'ana kada ku karbi dukiyar su abinda yasa aka ake at'amu nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ce innama tahzunu lahum duru'u mawashihim at'imatahum at'imatahum manzo Allah ce ai nonunan dabbobin su ke kiya ke ke aje musu abincin su an fahimta ma'ana in ka je ka bincika ka koware ka wawware ka bar musu sai ka karbi ka dauko dabban da in ka dauko mai garkin ba zai cutu ba sayyidina Umar kenan ce ko قال وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أنه قال يتي akhbarani rajulani min ashja'a wani mutane wayansu mutane guda biyu suka bani labari daga kabilan bani ashja anna muhammada ibn maslamat al-ansari kana ya'tihim musaddiqan muhammadu dan maslama al-ansari yana zuwa musu ya karbi zakka fa yaqulu li rabbil mali sai fada ma mai garken dabbobin akhrij ilayya sadaqata malika kashe ka dauko zakkanka ka bayar فلا يقود إليه شاة فيها وفاء من حقه إلا قبلها kai shiga ka karbu zakka kai dabbobinka akwai zakka ana bukatar akuya daya ko akuya biyu ko bin talabo ne ko bin aka faɗa masa sai ya je ya ɗauko sai a duba wannan ya cancanci a karba eh shikenan sai a karba ba a binciken shi a ce a'a bude garken mu gani bara a je sai mun bincika yana kawowa sai a karba sai a ta an fahimta eh shi la taftinun nasa kenan ko komai ana yin sa ne yadda ya dace a yi za mu zo mu karanta Umar bin Abdul Aziz yadda ya ma wani afuwa afuwan da ya same shi kuma ya ce ai dole sai ya bayar da zakka قال مالك إمام مالك يتي السنة عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا ina ne garin sai na imamu malik madina ya ce abin da yake sunna a wajenmu wanda na samu malaman da ke suka gabace ni a kasar kasar madina annahu la yudayyiqu ala alal muslimina fi zakatihim fi zakatihim ba za a kuntata ba za a takura musulmai ba a cikin zakkansu wa an yuqbala minhum ma dafa'u min amwalihim a karbi duk abin da suka kawo ba sai an bi kwakwafi ba an fahimta abin da ya faɗa kenan matsala ana ana ma'ana abinda ake so shine inda ake son kai tsanani in kai sassauci kai barna inda ake son kai sassauci in kai tsanani kai barna kowa ya san sayyidina Umar da zafin shi tun yana jahiliya har cikin musulunci ya rasulullahi da'ani fa adriba unqahu ba haka bane ba to da ya zama khalifa kaga abubuwan da yake fada wani ya samu sayyidina Umar Huzaifatu ibn al-Yamani ya ce wa ruya ruya an huzaifa annahu qala li umar sayyidina huzaifa ya ce ma sayyidina umar ala tasta'miluni ba za ka nada ni gwamna ba ba za ka nada ni commissioner ko director ba ko minister ba ba za ka nada ni ba innaka la tasta'milu rajul al fajira ai mun ga kana nada wani kana nada wanda yake fajiri ma ka bashi makami faqala sai sayyidina umar ya ce asta'miluhu li asta'ina bi quwwatihi ina nada shi ne don na amfani da ƙarfinsa ƙarfin mulkinsa summa akunu ba'da ala qafwihi yuridu astaqsi alaihi wa a'rif ma ya'malu bi ai ina nada shi ne don ƙarfinsa ƙarfin mulkin nasa zai sa kowa ya shiga taitayinsa na ka sa raunan ne kowa sai ya shakiyanci yadda ya ga dama bayan na nada shi kuma ba kyale shirki ba ina bin shi ne ina ganin me yake ina masa saiti shi ma ba za a kyale shi haka ba kaga an fa'idantu da ma'ana yana da yana da yana da amfani tare da shi yana da cuta sai a sai a fa'idantu da amfanin da ke tare da shi a kauce ma cutar da ke tare da shi shi kansa ai masa saiti a dawo da shi kan hanya an an fahimci wa'annan abubuwa eh duk sa na ka tafi da siyasar rayuwa akan haka insha Allah za a zauna lafiya babu akhdhi sadaqati wa man yajuzu lahu akhdhuha babin da yazo wa ya cancanta a ba sadaka in an karbo zakka su wa ya kamata a baiwa ala haddathani yahya an malikin an zaid bin aslama an ata ibn yasarin أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ya ce manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce, La ta hillu sadakatu li ghaniyin zakka ba ta halatta a ba mawadaci, illa li hamsati sai dai da ɗayan mutum biyar ko da mawadaci ne, zakka ta halatta gare shi kenan. Suwa ne ne mutane biyar, li ghazin fi sabilillahi. wanda je yakin da addinin Allah za a bashi ko ba za a bashi ba aw li'amilin alaiha wal amiluna alaiha ba shi kenan ba aw li gharimin ko wanda ake bi bashi yana bin shi bashi a Kano ko da a ce a Kaduna miliyoniya ne bashi da kuɗi za a bashi biya bashi saboda ya koma kada hana shi tafiya Kaduna din aw li rajulin ishtaraha bi malihi ko mutum ne aka bashi zakka zakkan me aka bashi ko gona ko gida ko tinkiya ko menene kai kana da kuɗi sai ka je ka sayi wannan dabban a wajen shi da kuɗinka ya halatta ko bai halatta ba aw li rajulin lahu jarun miskin ko ko a'a kai kana da kuɗi mawadaci ne amma kana da makoci talaka ne shi miskini ne ya cancanci a bashi zakka sai aka bashi zakka din fatusuddiqa alai alal miskini fa ahadal miskinu li ghaniyyin kai mawadaci ne amma kana da makoci talaka ya cancanci a bashi zakka sai aka bashi zakka shi an bashi sadaka zakka kai kuma sai kawai baka kyauta za ka karba kuma za ka karba ba za a karba kuma za a karba ba eh za a karba kuma za a karba ba mecece hujja eh kisawa to sai a fada mana sai a san malumatin suna nan ba jefar da su ake eh amfanin su kenan ai mutum mawadaci ne bai halatta ya ci zakka ba mutum bani hashim ne baya cin sadaka to sai aka ba barira sadaka ita an ba ta sadaka ya halatta ta ci ko bai halatta ba da ta mallaki sadaka sai ta zo ta ba manzon Allah kyauta za a karba ko ba za a karba ba yanzu manzon Allah ya ci wannan abin ya ci sadaka ko kyauta eh ya ma faɗa ko to ashe ba kowa lokaci haramci ke ta'allaka da zatin kuɗi ba fa haramci yana ta'allaka da zatin kuɗi ne ko hanyar da kuɗin ya zo hanyar da kuɗin ya zo mun ba da misali ko mutum ya je sato naira ɗari haramun ne a wajen shi bai halatta ba mai sai da tuwo tana sai da tuwo wajen ce a ba da tuwon naira ɗari aka ba shi tuwo aka karbi naira ɗari ɗin ita wadda ta sayar mashi tuwo ta karbi naira ɗari ɗin naira ɗari ya haramta gare ta haramun ne a gare ta saboda me an fahimci wannan matsalar amma farko da aka ce mai hali ne aka ba sadaka talaka ya zo ya ba shi kyauta sai kowa ya kyankyaki a maci wannan abin to ga manzo Allah ya karba barira wace ce barira wajen wa a a a nana aisha nana aisha ce ta yanta ta ita ta saye ta ta yanta ta sai aka kawo sadaka aka bata ita bani hashim ce ita za ta karba ko ba za ta karba ba da ta karba ta mallake shi manzon Allah yana so ai ce aka abinci ta ce ta ba manzon Allah kyautan abincin ta ba manzon Allah kyauta sai manzon Allah ya karba yace inna ma hiya laha sadaka wa lana hadiya ita ce sadaka a wajenta mu kyauta ta ba mu ya halatta mu karba wai wannan maganar na nuna cewa in za a ba da zakka ko sadaka ko ciyarwa ko menene sai an fara da na kusa tukun aje nesa eh eh to ina ma na wannan maganar eh suwa to shi ke nan ga talakawa makusanta sai ka bar su ka tashi ka kai nesa eh khairu sadaqati ma kana wabda biman ta'ulu ba haka bane ba ga makocinka ga makotanka zaka tashi ka je ka ga ka kana da dukiya ga matarka tana kusa da kai ba za ka wadatar da ita sai ka je kana wadatar da mutane kai daidai eh me shi yayi daidai bai daidai ba wabda bi man ta'ulu ka fara da wanda kake daukar nauyinsa wani nauyin ma wani hakki ne kanka ka kai mishi wa'ansu can ba hakki ba ne in ka ga dama ne za ka yi an fahimta eh eh waɗanda ake aika su je su wal amil na masarakatu wal kaza kaza sai ce me wal amilina alaiha wal mu'allafati qulubuhum eh waɗanda ke zuwa su karbo zakka su rarraba ma mutane ba ma'aikata bane ba da ka tashi ka kama hanya ka je kasuwa ka nemo mai kuɗi shi kuma sai ai tashi aka ce a'a je ka je za ka karbo zakkansu ba zama amilina alaiha ba kenan shi ma za a bashi ko ba za a bashi ba za a bashi dalili kai da kaje kasuwa neman kudi din zaka kula da matarka ce matarka da sau abinci da bai kudin makaranta shi ma yana da matar zai kai ta asibiti zai biya kudin makarantar yara sai aka ce a'a shi ba zai je kasuwa ya sana'a ba ya je ya aiki shi ne je tattaro zakka ya cancanci a bashi ko bai cancanta ba eh ai ba a binciki ba a ce maka ka binciki abin da ya kawo zai fi hakan ba aka ce kada ku fitine su ya kawo zakkan shi sai ka karba in ya yi ha'inci tsakanin shi dawa wa ya kawo ma Allah ya kawo ba haka ba ne ba ai ba a son ka takura mishi ne eh قال مالك إمام مالك يتي الأمر عندنا في قسم الصدقات يتي يند الأمر يكي وجم ممتان مدينة أتكر رب الزكاة أن ذلك لا يكون إلا على وجه الاجتهاد من الوالي رب زكاة yace ba za a iya sanin me ya kamata a yi ba sai dai imamul musulmi na shugaba sai ya yi ijtihadi yaga wani ya cancanci kaza wani ya cancanci kaza wani ya cancanci kaza saboda me saboda wani ya fi bukata wani ya fi kaza wani kaza wani kaza sai ya ijtihadi yaga kowa da abin da ya cancanta bashi sai a bashi akan wannan ijtihadi fa ayyul asnafi kanat fihi alhajatu wal adadu usira zalika sif sai mutum takwas innama sadaqatu lil fuqara zuwa karshe to sai aka ce in kaga cewa ɗayan guda takwas ɗin nan ga waɗanda suka fi bukata sai ka ba su saboda suna cikin tsanani wannan suna bukata ba su da komai da za su ci wannan ku suna da shi ba zai ishe su bane wa ya fi cancanta wanda ba shi da shi ko bi qadri ma yara alwali wa asa an yantakila zalika ila sinfi al-akhar ba'da amin aw amain aw awamin me yiwuwa bana kana ganin mis waɗannan su ne suka fi cancanta suka fi bukata sai ka ba su baɗi kuma sai ka ga waɗancan sun fi bukata su ma sai ka ba su ma'ana sai limala sai mai ba da zakka mai shugaban ya yi ijtihadi ya yi adalci cikin ijtihadinsa fa yi usaru ahalul hajati wal adadi sai a nemi a fifita waɗanda suka fi bukata haisu ma kana zalika in ya zamana akwai waɗanda suka fi bukata ɗin wa'ala haza adraktu man arda min ahalil ilmi yace akan yadda na faɗa ɗin nan haka na riski malaman da na yadda da su a garin mu kasan madina qala malik imam malik yace wa laysa lil amili ala sadaqati faridatun musamma wal amilina alaiha din wai ba su da abin da aka yanke musu aka ce a ba su illa ala qadri ma yaral imam sai dai abin da shugaban musulmai ya ga ya dace a ba su to sai ya ba su an fahimta babu ma ja'a fi akhdhi sadaqati wa tashdid fiha babin da ya zo na karban zakka wajen masu bayarwa in suka yi sakaci ko suka yi kinin bibi ko suka yi taurin kunni sai a tsananta musu a nuna musu ba su isa ba an fahimta ala haddathani yahya an malikin annahu balagahu anna ababakar ibn siddiq qala yace labari ya isa masa cewa sayyidina abubakar ibn siddiq radiyallahu anhu yace law mana'uni iqalan lajahatuhum alayhi lokacin da manzo Allah ya lokacin da sayyidina Abubakar ya zama khalifa wayan sai suka yi ridda wayan suka suka kiba da zakka to sai ce zai yake su sayyidina umar da tsananinsa da zafinsa da karfin zuciyarsa sai ya ga cewa a wannan matsalar sai na bakar ya fi shi karfin zuciya ya fi shi zafi ya fi shi tsanani sai na umar ya ce ya manzo ya ababakar ya khalifa zakka ba su ba da zakka ba sai ba ba sai an yake su ba ai wannan ya yi tsanani ya ce wallahi ko da me suke bayarwa iqal abinda suke daurewa kansu din nan in shi suke bayarwa za- zamanin manzon Allah suka ce yanzu ba za su bayar ba sun yi tawaye wallahi zan yake su akan haka shi sai na umar ya je- sai ya nazo sai ce sai na san cewa wannan shi ne daidai Allah ya kinsa wannan a cikin zuciyar sai na abubakar an fahimta lokacin tsanani kai tsanani lokacin sassauci kai sassauci in ka aka sa kai barna in ka dauki kuma tsanani zalla kai barna in ka dauki sassauci har abada kai barna an fahimta kowanne sai an yi shi inda ya dace dukun an yi daidai kenan an fahimta قال وحدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم أنه قال يتي شرب عمر بن الخطاب لبنا فأعجبه سيدنا عمر ke tafiya sai ji kishin ruwa sai kai ne akwai sai wani ya- ya bude salakarsa sai ya juye masa madara ko nono sai ya sha sai ya ji daɗin nono ya ji zaƙin abin kasan duk abin da ka sha shi akan yunwa ko ka ci abinci da ka ci akan yunwa ko bukata zaƙi ne da shi daɗi ne da shi ba haka bane ba in kai azumi kana jin kishin ruwa da yunwa har azhar har la'asar ana kiran sallah duk abin da ka ɗauka ka sa bakin ka daɗi ne da shi sai zuwa an ka koshi suka ce ya ba ya bai ji sukari ba ya baka ji ba tun daga farko yanzu buka yanzu kake jin yanzu ka san babu sukari shi yasa aka ce tun muna biyu ke muka yi- muka yi tambaya wa- wani abinci ya fi daɗi da ta- abincin talaka da abincin mai kuɗi an tuna an manta aka ce abincin mai kuɗi shi ya fi daɗi aka ce a'a mai kuɗi in ya zo duk abin da aka shirya masa kafin ma ya zo ya ci ya sha ruwan lemu ya sha kaza ya- da ya zo abincin ma ya sai da ya ci kaɗan sai ya zama mai talaka ko sai ya ci har ya sada kwano har sai ya ga kai ba haka bane ba sai na umar da ya sha madarar ko nonon sai ji zaki ji daɗi sai ce fasa alallazi saqahu min aina hadha laban yace kai wannan nonon daga ina ne wannan kasa an ji daɗin shi kenan fa akhbarahu sai ce mishi abin da ya faru shine annahu warada ala ma'in kassammahu yace mun je wani wuri ne wurin bakin ruwa fa idza ni'amun min ni'amis sadaqati sai ga dabbobi sai ga timakai akwakai da sharu na na zakka wahum yaskuna suna sha suna shayarwa suna shan ruwa fahalabu li min albaniha sai suka ma suka tatso min nonansu sai na zuba cikin salkata faja'altuhu fi siqa'i wa huwa hadha shine wannan da ka zo na baka kasha fa adkhala umar ibn al-khattab yadahu fastaqa'a sayyidina umar ga ashe ba abin da ya halattanci bane sai sa hannu a cikin bakinsa sai fitar da abin da ya ce sai ya zubar قال مالك imam malik ya ce al'amuru inda na sayyidina bakar bai irin wannan ba ko an manta da aka ba shi mai ya ce ina ka samu ya ce a lokacin jahiliya ne ya yi mai na yi mishi bokanci shi ne yanzu ya zo ya biya ni shi da iya ce subhanallah subhanallah subhanallah." sai da aka cire abinci wai ba sa son haramun komin ya yake zauna a cikin cikin su fa abin da yake wajibi a kanka ka sani dan kana sarki baya nuna cewa dukiyar kasa ta ya halatta a gare ka yadda ga dama don kana gwamna baya nuna cewa dukiyar kasa ta halatta a gare ka sai yadda ga dama don kana shugaban kasa ko minista ko sanata ko dan majalisa baya halatta maka dukiyar da Allah bai halatta maka ba fa to zai halatta maku ku zauna ku ku yanke ma kanku albashi ku yanke ma kowa albashi wallahi tallahi baya halatta baya halatta balle kana shugaba ai kai ne ya kamata ya kamata ka fi kowa tsantsini da taka tsantsan sayyidina umar yana khalifa dukiyar kasa tana ba haka yake ba wata rana sai yariyar da wanda ke mishi aiki sai ta kama sa riga ta ce gashi khalifa ka sa mana in ayi baki daga abuja mana in za a yi baki daga kaza da kaza ga ya ce ina kika samu aka samu wannan ta ce ai cefanin da nake zuwa ina yi ne ina je cefani yau sai na ajiye kwandala ina je cefani gobe sai na ajiye fucika ina je sai na ajiye su ne na tara suka kai kuɗi kaza sai na sau maka riga ya ce wailun li umar kaiton umar ashe naira goma zai ishi umar cefane yake ɗaukar sha biyu ko sha uku ashe naira bakwai za su ita cefanen umar yake karbar naira goma sai ce aje wurin aje wurin maliya a ce mashi daga yau albashin halifa ya koma naira bakwai ba naira goma ba ne naira goma ake karba misali sai ita take dabara cikin naira goma har ta tara ta aje naira uku naira uku kuma an kawo ce fa ya ai abinci ina wannan rigan ya ce ai shi in naje ce fa ne sai aje wannan sai shine yace ashe naira bakwai zai isa min ce fa ne nake karban naira goma a ka har naira uku talaka su yaya su su kwana da yunwa yace a ce ma mai biyan albashi albashin halifa ya koma naira bakwai daga yau kada a koma biyan naira goma wani ya taba zuwa wajen salaf ya ce akramakallahu ina karban kuɗi albashi na ya kai miliyan kaza amma ba ni cikin kwanciyar hankali ba na jin daɗin rayuwa kullum fitina tashin hankali na kwanta na kasa bacci sai na sha magani ya ce nawa kake karba ya ce albashi na kaza ne sai ce ka koma ka je ka ce a rage kaza ya koma kaza sai je wajen da ake biya albashi ce kai albashi na kaza ne ko rage kaza in kai haka yanzu a ce kanka ya buga kenan sai je yana tafiya da rayuwar haka nan sai je wajen malaminsa murabbi wayanda suke tarbiyya renon mutane ya aka yi ce yanzu da dama ina jin saukin rayuwa haka amma dai da shaura yace kaje ka ce a sake ragewa ya koma kaza ya sake koma ya ce albashi na a rage ya koma kaza aka rage koma kaza ya sake dawowa ya kashi ya ce yanzu nake jin daɗin rayuwa ya ce yanzu kake karban haƙƙinka da kana karban abin da ba haƙƙinka ba shi sa ba za ka taɓa samun kwanciyar hankali ba ba za ka taɓa jin daɗin rayuwa ba ba a rinjizo ba ne albashi ne to amma ai ba haƙƙinsa abin da ake bukata haƙƙinka ne wannan ba haƙƙinka ba ne wace irin wani irin kudi ne ba a samu yanzu albashi da tara kudi da menene wa yake samun kwanciyar hankali yadda kake ɗebo su ɗin haka za su tafiya fa muna ba da misalai fa in ka jajirce ka ce sai halal sai ka ga Allah ya sa gamsuwa a cikin zuciyar matarka a cikin zuciyar yarka da ƴaƴanka da kai ma zuciyarka duk abu kaɗan sai ka kuya muku abinda wani bai isa ya ɗauki wannan ya ga gida ba za a buge shi za a zage shi ba haka bane ba me ya kawo wannan kayi hakuri da kaɗan sai halaliyarka abinda ba halaliyarka ba ka so a yi hakuri to sai Allah ya sa ma kwanciyar hankali da nutsuwa a cikin zuciyarka wa kake tsoro ba matarka ba in ka kawo a tamfanta jefe ka da shi tana gani sai ta gode ma Allah tukunna ta ce Allah shi maka albarka Allah ya yalwata arziki Allah ya ji kan hajji ta yi ma iyayenka addu'a waye kin sa mata wannan Allah ne kin sa mata wannan tana shiga supermarket gaba gaba ta gashi ga abun naira hamsin naira ɗari shi sai Allah ya ya sa zuciyarta ta natsu da wannan ba ta ganin wa'ance ko ta kalla ba za ta gani ba kai ko fa matarka ta zo sai yan dubanne take kallo sai ta je ta kai kudin ta saya a ba ta canji ma ta ce ku rike ta dawo gida kuma su yi mata kaɗan ta rasa me za ta yi da su sun fita ranta wani abin kuma suke suke so shi yasa kowa ya kasa zama lafiya ki takura masa ki matsanta mashi sai an kawo kaza sai an kawo kaza sai an kawo kaza in ba daidai ba ne in ba halar ba ne kina shiga cikin taro wajen biki sai ki hango ta a tamfan kuma sai ki rena da taki ko da taki ta fi kyau an fahimta haka wani ya kashe ya yi kokari ya kawo mata a tamfa daga ingila ma ya je sabo ya yi iya kokarin shi ta daura tana shiga gidan buki sai ta ga wata ta daura ta ta ce ba gani ba ga irin wanda ake so ya je so mana wannan aikin banza da wuri ba lallai bane wanda ka gani din ya fi naka baka kyau fa jarrabawa ce daga Allah duk rigar da ka same surfani kana shiga cikin taro sai ga wani surfani to shi ga duk in ma in ba dan ma kana jin kunya kana ga gaba zaka dauki hoto zaka dauki boye ka dau hoto ka je ka fada ce ka je sai ka je fage ka ce ga irin surfanin da kake so in an yi maka wannan ma hankali ka ba zai kwanta ba kwanciyar hankali yana wajen Allah ne fa الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله على بذكر الله تطمئن القلوب أم فهمت كلزمتي حلال ذاك يند الله زي ساما كونشير hankali a gidanka. rufe ido kana son haramun za ka ga yadda za ka sha wahala da dukiyar da ka tara ba za ka taɓa samun kwanciyar hankali ba kana da kuɗi kuma kana talauci kana bukatar kuɗi an fahimta a cikin rayuwar yau da kullum ake gani wanda ce shi ya yadda halar yake so ba haramun ba albashi in kaɗan ne ma da shi kenan an Allah ya haramta ma'ana wa ya haramta haramun Allah to Allah zai haramta haramun kuma ka je ka ci haramun Allah ya kyale ka ji daɗi ba zai taɓa yiwuwa ba wannan kuskure ne fahimta kuskure ne ake fahimta in ka yadda da halaliyar din to sai ga Allah ya sauke maka al'amarinka duk ya zo cikin wannan daidai da abin da kake karba din sai Allah ya saka maka albarka a cikin kaɗan din ya fi yawan mai yawa tun da haramun an sha ba da misali ko kana dawa gida yaro zazzabi ya kama shi sai ga da kai da uwarsa duka a samu sabar a yi masa kunu a yi maka zaka zaka za da an ba shi sha kallasa ce ga ya tashi yana tsalle wannan ko ga dukiyar yana dawowa ai ga yaro yana yana ya kasa a kaza kaza kaza a kai shi private a je ku kawo dubu hamsin ku kawo dubu talatin a je a sai kaza kaza kaza a sai duk a dawo har gari ya bai samu lafiya ba a fita da shi waje dole kuɗi dole ce ka kashe kuɗi ko kana so ko ba ka so ko da daɗi ko ba daɗi sai ka kashe ba yadda za a yi ba yadda za a yi wace irin rayuwa shekaru ashirin da suka wuce ko ashirin nawa ne kudin mota mota duk nawa ne a kasuwa nawa ne za ka je ka sai mota a kasuwa sabuwa gashi yau firashin mota ya kai bila adadi ba shi da adadi kuma dole ka saya tun da ranka na so kuma kana sayan ta miliyan nawa kafin wata shida wata takwas wata tara shekara sun sake mata fasali in ka ganta kuma hankalin ka ya tashi za ka je ka yi kakara za ka je ka kai naka kara kudi a baka wancan wata tara wata goma sha biyu kuma sun sake wannan sun sake fasali za ka je ka ba da kuɗi ka karbo ta to ka kama wahala kenan iya rayuwarka ba za ka taba samun wada ba za ka taba wadatuwa ba hankalinka ba zai taba kwantawa ba ba za ka taba samun kwanciyar hankali ba saboda me baka bi hanyar kwanciyar hankali ba baka bi hanyar da Allah zai saka maka albarka a cikin rayuwarka da kai da matanka da ƴaƴanka da dukiyarka ba a'a ka bi hanyar da zaka wahala ka wahal da iyalanka an fahimta muka ce muku albarakatu az-ziyadatu fi shay ana albarka kenan yawa ake so ko albarka albarka ake so ba yawa ba me mecece hujja akan haka mece albarka ake so ko yawa albarka mecece hujja akan haka ko menene misali akan haka malamai suka ce da awaki da timakai da menene da sa da da kyar ake haihuwa guda biyu kuma kullun sai an yake guda dubu a abbatuwa kariya guda tara take haihuwa guda bakwai guda goma sha uku kuma ba ba mai cin kare sai arna amma ba za ka taba ganin garkin karnuka guda dubu an ce da wannan arnin ba ne amma kullum ga shanu za ka shi guda dubu na mafilatani ɗaya ne ga timakai da menene me yasa saboda wannan Allah ya sa albarka wancan ba shi da albarka wancan ba shi da albarka da aka ce ya za je yaki ana yunwa aka samu ba abinci ba zai isa ba manzo Allah ya sa albarka ce da ya sa hannun shi cikin ruwa kowa ya alwala ruwan sama aka ya cika ruwar albarka Allah ya saka haka abinci in dukiyar ka halacci wallahi komai kuka ci sai ku ji daɗin shi kuma ku samu lafiya amma in haramun ne ba za ku taba gamsuwa ba za a yi girkin a tallata muku a cikin talabijin a koya muku a yi menene da menene ka bi duk abin da za ka taro shi ka zo ka ajiye sai ka kasu ci kana ajiyewa sai ga ranka ya ɓaci da ka ci kaɗan shi kenan ya fita ranka ba za ka taɓa samun kwanciyar hankali ba sai ka bi abin da Allah ya ce ba haka bane ba haka ne amma in dukiya ka halarci ai ba tuwo mai a tuka ba tuwo ba ba ga zibin vita ba ba ga miyan kubewa ba sai ka ci haka ko shi ka sani kwano ka tashi ka fita ka yi ka sha ruwa ka yi gyatsa shi kuma ya je ya ci duk abin da zai ci ya fito motar sa ba ta tsaya kai zaka tura da shi قال مالك الأمر عندنا أن كل من منع فريضة من فرائض الله عز وجل فلم يستطيع المسلمون أخذها كان حقا عليهم جهاده على حتى يأخذوها منه yace abin da yake a wajen mutanen madina abin da yake wajibi ne akan mutum sai ki bayarwa da gangan wajibi ne a yake shi sai an karbo haƙƙin Allah abin da imam malik ya faɗa ke an fahimta قال وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عاملا لعمر بن عبد العزيز قال قصة عمر بن عبد العزيز shugabanni suna aiki ne da hikima inda ya kamata na yi sassauci na yi tsanani barna zai inda ya kamata na tsananta na yi sassauci barna zai to ga umar ibn abdulaziz kowa ya san umaru ibn abdulaziz birnanci in aka wuce su umar ibn abdulaziz an gama lokacin da yake dan birni in an kama su tufa zai ce hati aliyana minhu hat aliyana minhu da zai zama zai zama khalifa aka kawo ce hat akhshana minhu hat akhshana minhu ma mana aliyana ma mana akhshan aliyan kawo wanda ya fi shi kyau da da laushi da kawo wanda ya fi shi kauri kawo kawo wanda ya fi shi ya fi shi rashin kyau an fahimta aka tambaye shi yaya dan an kawo suka ce a kawo wanda ya fi kyau yanzu kuma an kawo suka ce a kawo mara kyau ya ce ni na san abin da nake ci lokacin abin da nake hari kenan wannan kujeran yanzu tun da na hau wannan kujeran ba abin da nake hari sai aljanna duk wani abu ba shi gabana kuma yanzu to duk wanda ya sa aljanna gabansa kuma dole ya rasa wani abu a duniyarsa duniya duk wanda ya sa lahirarsa gaba sai ya rasa wani abu na duniyarsa duk wanda ya sa duniya gaba sai ya rasa lahirarsa an fahimta kataba ilaihi yadhkuru cikin waɗanda ya ɗauke su aiki kwamishinonin shi ne ko daraktoci ne ko gwamnoni ne ya rubuta mishi takarda ya ce anna rajulan mana a zakata maliki ce gawa ne ya ki ba da zakkan dukiyarsa duk wanda ya ki ba da zakkan dukiya aka faɗa ma khalifa me zai shaurara za a kawo masa hari za a takura masa faka taba ilai umar sai umar ibnu abdul aziz khalifa dan khalifa jika khalifa an da'ahu wa la ta'khudh minhu zakata ma al-muslimina yace ya ki bayarwa ke to ka kyale shi kada ka karbi zakkar sa kyale musulmai su su baya fa balak qala fa balaga zalika ar-rajula fashtadda alayhi wannan mutumin sai ya samu labarin khalifa yace a kyale shi kar a ce masa komai kar a karba ma tunda yace ba zai bayar ba a bar masa kayansa sai ce sai abin to me zai tunani ya ce ba zai bayar ba aka ce an bar maka kayanka zai tunanin za ka masa hari ne ba a bukatarsa ne ya yi rashin mutunci ne ya yi rashin menene da menene fashtar da alai sai ga kai na ce ba zan bayar ba kuma aka ce a bar min kayana ai wallahi ba zan yadda ba zan bayar wa'adda ba da zalika zakata mali da kanshi ya dauko ya bayar faka taba amilu umar ilaihi yazkuru lahu zalika sai aka rubuta masa Umar bin Abdulaziz gashi ya kiba da zakka kuma kace a kyale shi da aka kyale shi gashi da kansa ya dauko ya kawo fakata ilai Umar an khudha minhu sai Umar ce tunda ya kawo karba an zauna lafiya ko ba a zauna lafiya ba umar ibn abdulaziz kenan al-khalifatu al-khamis ar-rashid اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم